مجيدا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ويقول في لسان الإزية إن شاء الله تعالى زام تاشي والفصل wannan fasli zai magana abubuwan da ake ce ma al'ayyanu fahira da kuma al'ayyanu najisa ma'ana hitaccen abubuwan da suke masu tsarki ne da kuma hitaccen abubuwan da suke masu najasa ne masu kazamta ne su ne abinda wannan babin zai yi magana malam ya ce faslun kullu hayyin فهو طاهر آدميا أو غيره كل حي dukkan rayayi duk abin da yake da rai dukkan mai rai fa huwa fahir to shi wannan abin tsarkakacce ne duk abin da muka sani yana da rai to mai tsarki ne kowane irin abu ne in dai yana da rai yana shaida yana numfashi to wannan abin mai tsarki ne adamiyyar ya zamanto dan adam ne au ghairahu ko kuma ya zamanto wani dan adam ne mai dai tsarki ne ko mutum ne ko dabba ne ko kwaro ne ko tsuntsu ne in dai yana da rai to shi mai tsarki ne mutum ma haka nan musulmi ne ko kafiri ne ko mushriki ne ko arne ne mai tsarki ne kun fahimta wa kadhalika araquhu haka ma araquhu zuhud zuwa abin da yake da rai ko mutum ne ko ba mutum ba zuhud shi ma mai tsarki wa lu'abuhu haka ma miyan shi miyau na abin da yake da rai mutum ne ko ba mutum ba ko tsuntsu ko dabba in dai yana sheda yana lumfashi to miyan shi ma mai tsarki ne wa makasuhu haka ma abin da zai kakowa ya hiddo abin da raye zai kakowa ya hiddo majina kenan ko to ita ma mai tsarki ce wa dam'uhu haka ma hawayen shi mai tsarki ne hawayen rayayyen abu kowane iri ne mai tsarki ne wa buhu haka ma kwan rayayyen abu abinda yake da rai yayi kwai mutum yana kwai to duk rayayen da yake kwai to kwan shi ma mai tsarki ne don ka ɗauki kwan shi bai sama najasa kun fahimta saboda haka dukkan waɗannan abubuwa malam ya ce masu tsarki ne dalili akan wannan shine hadisin da imam al-bukhari ya rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa najasa ta same ni sai na kamo hanya za ni gida sai na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai na koyi manzo Allah kuma ya hango ni sai na koyi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganni ba domin kai ya gani sai na je gida na yi wanka na dawo da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ce Abu Hurairah me yasa a lokacin da ka gane ni ka koyi sai ma annabi sallallahu alaihi wasallama ina cikin janaba ni kuma ba ni son in gaiza da kai ina da janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mu'mina لا ينجس مؤمن بين نجسة وفي رواية إن المسلم لا ينجس wannan hadisi shi malamai suka kawo hujja da shi akan cewa dan adam duka mai tsarki ne inda ake ne da muslima da anan mumini anan wani shine dan adam mun fahimta ko amma innamal mushrikuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامي ما دورنا abin da suke yi masu kazamta ne ta ma'ana ba masu kazamta su da kansu ba in ba haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaisawa da yahuda da nasarawa ya gaisa da su bai ta yaya arwanna bai wanke hannun haka ne ko saboda haka kenan kuma suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam abinci inda na jirga ne su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a ci abincin su saraka na jinsu da ake yi sama ba su da suka ta tsarkakaki wanda suka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala amma su karakan su masu tsarki ne dabbobi ma su kai tsarki balle mutum alhali Allah subhanahu wa ta'ala ce wala kad karramna bani adam duk dan adam mun girmama shi mun bai karami saboda haka wannan shine dalili dalilin da yake nuna cewa dukkan abu mai rai dukkan dan adam mai tsarki ne mun fahimci wannan ko na'am shi ne zai shigo cikin musulunci wannan wanka ne na ibada wankan musulun da ko kowace kuke magana to ka gani wannan ma kaga dalili ne da ke nuna shi ba ba mine ne ba ba na jinsa ba ne domin inda na jinsa ne ba za a sanya cikin masallaci a ɗarmi shi ba ya yi kwanaki kan a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi in za gida yana wuce fi malaka ya tumama har yanzu ba za ka musulunta ba ya tumama da manzana sallallahu alaihi wasallam in za ka yabe za ka yabe ma mai daraja cikin mutane in kuma za ka nemi fansa za a baka fansa a nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya wuce gari ta kwana uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai su kula da shi almuhimmu dai zaman shi a cikin masallaci ya nuna ba ka zamta bane irin kazamtar da wato waɗansu ke iya hangowa daga cikin aya alhali ba ita ake ne ba malam ya ce ghairar majiri bizalil mu'jamad ghaira almadri banda wanda ya canza wanda ya miki nan almadri shine dakwai ka san dakwai ha lalataccen kwai kenan wanda ya lalace ya yi dakwai ba za a cinye shi shi ba kuma ba za a ci ba ya lalace ke sai dai a bar mani sai dai a bar ma wasu kwari ta su ko masa ko wani abu shi da ake ce ma almadiri to mala yace ghayr almadiri ban da shi بالذال المعجمة ذل ود تكد دا دايا شيني المعجمة مي دا دايا sama. mun gane ku akwai addal al-muhmala dal ai ka san dal ɗan uwa da yake zan a wurin zana rubutu su saka iri ɗaya ne sai dai wannan yana da dugu wannan baya da dugu to wanda baya da dugu shine dal shine al-muhmala wanda baya da dugu al-mu'jama kuma shine mai dugu shine al-mu'jama wa huwa al-mutaghayyiru shine wanda ya canza kwai wanda ya canza shi yake cewa al-madin fassara shi ne zai wa wal mutaghayyiru shine kwai mai canzawa al muntinu mai tsananin wari mai tsai bai da dadin iskan shi bai da dadi ko ka da kwai da yake na ko to ban da shi shi mene ne shi ne jaza ne saboda canzawa amma da ya tsaya akan tabiya shi da ya fito daga cikin tsuntsu to da yana nan matsayin shi na abu mai tsarki amma tun da ya canza kenan ya tashi daga yadda ya so daga cikin tsuntsu wa labanul adami haka ma nonon dan adam nonon mutum fi hali hayati a lokacin da yake da rai kwayin mai tsarki kenan nonon mace in ya ɗaso mata tana ban nono menene wannan ba kazamta ba ne abu ne mai tsarki ya hito daga cikin jikinta sai karya mata a wallah mun gane ko bai son ya ta tilas sai ta wanke sai dai saboda ƙarfi saboda tsafta ana iya wanke shi amma ba dan yana najisa mun bayin da ko saboda dai ta zamanto cikin mafi kamala rayuwa mafi kamala kamanni za ta bauta ma Allah sai ta wanke saboda ta gana da Allah subhanahu wata'ala tana da kamshi ya fi ta gana da Allah tana da kamni walabanu mubahil akli haka ma nonon abin da aka halatta cin shi shi ma mai tsarki wahirun mai tsarki kal bakari wal ghanami kamar shanu kamar kananan dabbobi laguna da akuyoyi wal ibili da kuma rakumi duka nonansu duka waɗannan an halatta cin su to nonansu ma mai tsarki ne kada ka nonan rakumi in ka sha shi bayan arwalla arwalla ka wuce komai saboda abu kamar ka sha ruwa ne kun bayyana sai dai yana da kyau mutum ya kurkura waje haka ma nonon shanu ko na akuyoyi haka ma idan ya taba jikinka ba zai walwale ma arwalla ba zai karya ma arwalla ba arwallar ka tana nan daram ba ta lalace ba kun gane ko yana duk abin da aka halatta mana cin shi nonon shi ma mai tsarki ne gare mu wa kadhalika bawluhu haka ma bawalin shi abinda aka halatta cin naman shi bawalin akuya ba na jasa bane bawalin shanu ba na jasa bane bawalin raƙuma ma ba na jasa bane wa raji'uhu haka ma bayan ganin shi ba na jasa bane haka nan ne dukkan su waɗannan na'am saboda ibada ka san ba halitta mara cin da jaza ko ko a halitta mara cin da jaza yana wannan ibada ibada ce mai zaman kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mu yi a lokacin da muka ci naman mu hadisi na cikin bulugul maram ko yana cikin manya manyan littattafai an tambaya nan sallallahu alaihi wasallam muna iya arwalla daga naman mi ha naman mi aka wani tambaya naman lagumi naman lagumi shine a ƙarshe tambayi shi kanana da shanu annabi sallallahu alaihi wasallam yace in sheka amma da aka tambayi shi game da naman lagumi yace ni na'am haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai za ka yaro nan ka tuna mana wa amma a nan wurin akwai gyara saboda malam yace haka ma bawai bawai da rakumi na jefa shi ta zo ko in hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a cikin garken rakuma saboda saboda kashin su ko saboda hikarin su saboda hikarin su amma ya halitta a yi cikin garken ni shanu da tumaki wannan ke nuna bugu ɗaya da mala yawan su duka bai dace da dalili ba amma dai wannan shine mazhabin malikiya waɗannan abubuwa da shanu da dabbobi da raƙumma komi nasu mai tsarki ne malam ya ce malam ya ta ghazza bi najisin matukar dai bai doki najasa ita ce abincin shi ba malam ya ta ghazza matukar dai bai dauki abinci ba bai najisin da najasa ba bai mai da najasa ita ce abincin shi ba in ya mai da najasa ita ce abincin shi yana cin kazamta abin da yake najasa ba kamar yana cin kashin mutum in gane ko to wannan ya zama tomi ba a cin mina shi shi kan shi shi ma na jisa saboda yana cin na jisa ko naman shi bai kamata a ci ba sai an killace shi an tabbatar da ya rabu da wannan kasamta duka sannan a ci naman shi mun gane ko to in ya zama to na cin najasa kashin shi ma na najasa in ya zama to na cin najasa to bawalin shi ma na najasa mun bai ji wannan shine malaki malamai ta gaddabi na jiki wa labanu ghairiha nonon wani ita waɗannan guda ukun da malamin ya zana da mi da mi da raƙumi da shanu da akuyoyi wa labanu ghairiha shine nonon waninsu su tabi'un li lahmihi mai biya ne ga naman shi yana bin naman shi ne nonon waɗannan dabbobin wani waɗannan dabbobin guda uku to yana biyan nama shi kamar yadda me yasa muke shan na muke shan nonon shanu saboda naman su halal ne. amma za ka taso ba nonon jaki zai ka sha ko nonon kare wa za ya sha a wai gaban ka ta zo mutum zai sha saboda ne saboda haramun a ci naman su to shi ne ma'anan wa labanu gairiya nonon wani tabi'un mai biya ne da lahmihi ga naman shi ba ba haruma aslu lahmi abinda cin naman shi ya haramta fa labanuhu najisu to nonon shi ma najisa kalkaili kaman doki doki cin namun shi haramun kama albigal alfadarai walhamir da kuma jiki waɗannan guda biyu da albigal da alhamir wannan malamai sun yi tufafi a kan cewa haramun haka ne ko? to amma alkhai malamai sun yi saɓani a kan doki naman shahalan ne koko haramun ne mafi ingancin magana naman shahalan waɗanda kuma suka ce haramun ne dalilin su yana nan mace aka yi magana su magana banza ne kowa da kokari ne amma dai abin da yake da dalili karamin cewa naman doki menene halal to amma ya gabata har kullum musulmi kamar yadda mun waɗancan cikin bulugul maram da sauran inda aka yi muka ta karatuttuka mun bayanin cewa da abin da zai jawo musulmi fitina wanda kuma in ba a yi shi ba ba a rage lada wurin Allah ba to bari shi shi yake yanzu kamar cin naman doki bai dace ba a ci naman doki a ita fitina ba saboda ni saboda sabanin malam tunda aka yi sabani kuma zai iya kawo fitina an doke shi ma cin shi kayarci ne to bai kamata a ci ba tunda dai cin shi ba sunna bane haka ne ko kamar yadda cin naman saniya ba sunna bane cin naman rago ba sunna bane cin naman akuya duk abubuwa ne mu ba hai da Allah ya halitta mana mu yanzu yau in ban ci naman saniya ba na yi sabo in nace shinkawa za nake gaya ko maka gaya ko so nake a kada mani kuka haka nan kawai da gishiri ba sa nama ba na yi laifi haka abubuwa ne da aka lissa mana cikin rayuwarmu in mun yi mun ji daɗin rayuwarmu in ba mu yi ba ba mu cuci rayuwarmu ba ba mu saba ma Allah saboda haka kenan mafi ƙarin zance doki halal to amma idan cin shi zai kawo fitina da tashin hankali cikin al'umma to bari shi saboda Allah subhanahu wataala ma ya sauƙaƙe mu nama kuma sahabbai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su damar su ci saboda sun je inda suke bukatar naman kuma babu haka ne ko shi ya zame sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta musu shi lokacin da suka ci wani yanzu na a su wanda su ai banda su dama aiki ta ka'ida abinda kake magana mai yawa ba ana nihin na haka ce ma duk dan adam mai hankali ne duk mutum mai hankali ne ka ce kenan wa ga mahaukatan karya ce ake ba mahaukatan abinda ake nihi mai yawa kashi goma ya tara da tara na dan adam duk mai hankali kashi ɗaya da cikin su ba da hankali haka ne abinda ake nihi kenan ba wai yana nuna lalle lalle haka din duk abin abin da yake da rai mai tsarki ne ba a'a na'am agwagwa yi mun zo gare mun zo ga abuwa wai sama mu ga hukuncin ta insha Allah alaikum salam sha wannan wani abu ne daban sha wani abu ne daban sha magani ne haka ne ko magani yadda yake malamai sun saɓani abinda aka haramta ya halitta kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci alquraniyin ko suna rashin lafiya ba za a lafarce su da suka ci tsarin lafin ba ba su lafiya ba su suna masu tsara suka sha yi tsarin lafin masu tsari dar suka samu lahiya wanda ya ba su wanda ke da rakuman da suka sha tsarin suka kashe shi kuma suka kora rakuman suka kashe shi tsarin rakuman yana da kai amma na matsayin larura ne ba wai zuwa bai da shafa a larura cikin laya misali shi kawo misalin najasa shi za a yi amfani da ita abubuwan da suka shafi al'ada wanda ba sha ba ne kamar kwakwa na kare da wasu to da dai suke da wannan larura shi kawai wallahu alam wa ma kuriha aklu lahmihi abinda aka karhanta cin naman shi kasabo kamar namun daji falabaluhu makruh to nonon shi ma makruhi kaga malikiya suna da wani abun ban mamaki wato namun daji a wani cin naman sa makruhi ne amma doki haramun ne wani abun mamaki wanda kamata ya a canza a ce namun daji haramun ne su doki da sauran su da ke rayuwa cikin mutane makruhi ne ko kuma shi doki akalla a hita shi a ce makruhi ne amma kana za su zaki su kura da sauransu su damu su duka makarwani da cin naman to abin da aka karanta cin naman shi ka sabu'i kamar zakuna falabalhu to nonon shi ma makruhun makruhi wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatu kuma mussan abin da ba ya da rai ko ba ya da jini sa'ilatun jinin da yake kwararowa wa maitatu musam matacca abinda la nafsa lahu baya da jini sa'ilatun mai kwarara mai zuba in ka mace shi babu jini jini da za a samu yana zuba gare shi kan zuba kamar kuda wara wara tana ci wara ita da ma'ai ita hukuncinta daban ko ita mai ta ne ke ai amma an halatta mana shi hukuncinta ya tare da zubabi kamar kuda wannan ne kamar cinnaki ko tururuwa waddudi kamar tsutsa wa hiratun masu tsarki tsutsa magana ne tsarki ko tana da jini tana da jini yana kwarara ba ba ta da jini da jinin ta kan ita ne alaikun salam ha haka haka ka a wannan ai tana da jini wannan jini da rike da yawa ko ba ta da jini wannan yana misali da matsala ai ta babba ce wanda ake magana da wasu yanzu mai kwarara yan kanana ne inna ke kuje da sauransu mun gane wannan fasli ko faslun ma yake fasli na gaba mai tatul adami mustar dan adam ghairil anbiya'i banda annabawa najisatun najasa ce bisa ɗan adam ɗan adam ya mutu gawar shi na jasa ce amma sai ta annabawa ta annabawa ce kadai ba najasa ba amma ta dukkan mutane najasa ce to amma ina dalilin da ya bambanta tsakanin annaba da wani sai hadisi da ba'ifi ne man gassala mayyitan falyaghtasil ko wa man hamalahu kenan duk wanda ya ma mamaci wanka shi ma da wanka kuma duk wanda ya doki ya doki gawa mamaci to ya wanka wannan shi ne hadisin da malamai suka rike cewa gawar dan adam ne suka ci amma ban da annabawa ba su daya saboda girmamawa ga annabawa idan na abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo isar da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya dawo daga sun ya dawo daga wani wuri kaɗan yanzu daga madina kaɗan ba ya ba labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu bayan ya dawo isar da sun na umar ya zaɓi da kobe na cewa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana tsari ne ya na tsari ne kai sai na bakar ya shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa da yaro farko abin da sai na bakar yake yi fitta hayyan wa mai da yaro kana da tsarki kana da rai kuma kare kuma kana da tsarki saboda haka kenan wannan ya nuna cewa su annabawa a gawarsu bayan rasuwarsu mai tsarki ta sha bamban da sauran mutane saboda girmamawa wannan akwai saɓani ko saɓani tsakanin malamai su malamai baki ɗaya da ta annabawan da ta wadda ba annabawan ba daidai ce duk mai tsarki ce a tsawar malikiyan ma akwai saɓani tsakanin su wallahu ta'ala ya wa kaza malai ce to haka ma maitatu malahu nafsu sa'ila wa kaza haka maitatu musan malahu nafsu sa'ila abin da yake da rai wa abin da jini mai kwarara nafsu ana wurin shi ne jini musta abin da yake da jini mai kwarara shi ma menene najasa ne kal qamlati kamar kwalfata mun san kwalfata ko aya aya yan shekarun nan aya ta rage mu mutane za mutane na kauyawa sai ga saurayi da kyaya yana ta susa kai amma yanzu Allah ya kawo sauki mutane sun waye suna tsafta kal qamlati kamar walfata alal mashhuri akan zance mai shahara kan zancen da yake mai shahara walfata da kifanci kira ko wani zance wanda bai shahara ba wanda yake kwarkwata ba na kifanci karakwar ba ta yi kararrama ce ko kasuwa ce kararrama ce wani jini da kwarara gani to a kan da zance mai abin da mai inganci haka nan ne wal barguti kuma kamar bargut shine ga zunzumi kun san ga zunzumi ko kuma a wannan kudin cizo kudin cizo kudin cizo kuda ya ji ko wajen ne ga zuzuri ko ko kuma albuk abin nan hangara hangara tana da yini ka taɓa kashe ka gani to wal barkuti kuma kaman ga zunzumi ko kudan cizo a inda manil kasfar a wurin dan kasfar wani malami ne daga cikin manya manyan malaman malikiya mana an samu magana a wurin shi yake shi ma kudan cizo shi ma na jasa ne saboda yana da jini mai kwarara wa ma ubina min alhayyi kuma abinda aka raba shi daga abin da yake da rai awil mayyiti ko kuma aka raba shi daga abin da yake matacce mimma ta hulluhul hayatu daga abin da rayuwa take wato zamna mashi mana in aka ciro wani abu ga mai rai to wannan abu shi ma na jisa mana dabbar da take da rai a ciro wani abu kamar yadda hadisi zo na abi talabatul kusani ko ko wannan min sabanin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ma qubiya min al-bayyimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit mana cikin bulugul maramba da abin da aka ciro daga dabba da take da rai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tarda wato mutanen madina kayan su yanka dabba sai sun yanko kamar wajen duwawun rakumi ko kuma tsari a su yanko nan wajen a ce a soya ko kuma a yanko tozo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka yi irin wannan da abin da aka ciro daga dabbar da take da rai to wannan abu mutsai wanda ba a yanke ta ba yi wanda aka mutsai ne shine min mata wannan haya daga abin da rayuwa take halitta shi kalkarni kamar kaho a ciro kahon dabba wal azmi ko kuma a ciro kashinta da ranta a karyo kashinta a hindu ana azaba ce hukuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masu sakamakon me sun azabtar da dabba su ma bara ana su jin daɗi da abin da suka ciro ga jikinta wa gufri da kuma aka yi wa sauna kina aka yi wa dabba mai jiki ana nihin gyaran aka yi wa koko a cirike kokotan baki daya a ciro a yi wani abu da shi ai ana ana cin shi ko yawwa kasa akwai mutanen da Allah ya jarraba kowa da irin jarrabawar da Allah ya mai mai yau mutane da abin da suke so ga dabba shine tsoka da hanji da kai da kawahuwa to shi duka wani wannan ba su burge wannan aka yi wannan abin da shi ke burge aka gyara mai su ya yi tsoka wuri kowa da irin jarrabawar da Allah ya mai kamar yadda za ka ga wasu larabawa wannan ambulin liki wannan ai shi ne ambulin liki dogo wannan ne zawo wannan to galibin larabawa musamman na sudan ba su zuba shi cin shi shi ambulin likin da kanshi in ka zudda shi kayi ne in aka yanke dabba aka zo ga ambulin liki tare da hanji ake garwaye shi sai a dama cikin tukunya kuma da huwar ruwa za a mai kusan jiki kana jin warin shi kana ci kaga wannan ai jarabawa ne Allah ya baka nama kaza kana sa mai kazanta yana wani to kaska tana shan jini ai sai take ba mata da wani aiki da yin jini ita ma tana da ita ma hukuncin tana jasa saboda tana da jini mai farara wala banul maita haka ma nonon musai waljildi ko kuma fata a hede dabba gabana a yanka na sun duka waɗannan na jasa ne wanda malam ibrahim da kahu da kashi da aka yi fa da kuma fata dukkan su na jasa ne wa labanul maitati haka ma nonon musai na jasa wa muharramil akli haka abinda aka haramta cin naman shi kalkinzir kama alade shi ma muharram al'adun duka na jasa ne abin da aka haramta cin naman yiko na jasa da abin da aka ce ma naman shi haramun ne to shi ma na jasa baki dai komai da komai na na jasa ne wal atan haka ma jaka jaka ki ta ku godiya jaka ki ta ku godiya ko a akwai masu ce ma ta jiki magodiya ai hausa ce hausa iri iri ce kai wadda ka sani ta doki ce jaka ke zuwa ke nuku jaka to ita ce al'atan wato shi jaki baya da a cikin larabci kalmar larabci bai da mace ta irin kalmar shi a ce alhamiru da alhamira babu sai dai alhamiru ko alhimaru da kuma al'atan da al'udul amma shi lafazin shi bai da mace ba a hannasa lafazin shi a ce alhamiru da alhamira shi wanda ya ce mace gaskiya alhamira bai iya larabci ba jakka da larabci sunanta al'atan jakka wa baulul jallalati haka ma fitsarin aljallala ita ce wato dabba ko kuma halittar da take cin kashi ita ke ci majallala fitsarinta na jasa ne wa raji'uha kashinta ma na jasa ne wa hiya kullu hayawanin yastamilu najasa shine dukkan dabbar da take unwani da kazamta kenan wa ya tambayi agwagwa agwagwa tana ci haka ma wasu kaji suna ci ko kaji ma wani lokaci jallala ne in sun samu wurin kazamta kazamta su in sun samu wurin tsafta su kiyaye kan haka za ga wata salon gayin ta washe ruwan abin da na yi suna tattaka shi kaga wannan cin naman su bai dace kayan a yanka su sai an kaurace su sai an killace su sun tsaftace baki da duk wannan kazamta sun raba da sai a yanki na'am to ka gani ita min kaya ma duk sai birza birza da karin kaga wannan ita ma naman ta menene na jaza jikinta na jaza ne har sai an killace ta ta yi tsarki dukkan dabba da take amfani da take cin kazamta ita ake ce majallala wal bawlu wal azratu min al adami fitsari da bayan gari na dan adam shi ma menene ne rijisani ghairu fadalatil anbiya amma banda abin da yake fitowa daga annabawa fadalatil anbiya shine wato bawali saboda ni saboda girmama annabawa da yake ghairu bawlin al anbiya da yake fadalat fadalat shine dattin da ke fitowa mun gane ko to banda nasu nasu mai tsarki ne saboda girmamawa ga annabawa wa min muharramil akli kuma haka ma daga abin da aka haramta cin naman shi wa makruhi da abin da aka karhanta cin naman shi da bawalin shi da bayan gare shi duka najasa ne kasabu'i kamar namun daji wa zibi kamar wato na sabu abin da ake wani da shi shine kamar zaki da damusa waɗannan manya-manyan halitta din masu binnan manya-manyan namun daji sarakai su ne asabar wazzaibi da kuma kura walƙaihu da kuma ruwan kurji wasabilu da shi dai daɗai ne waddamul masfuhu da jinin da ya ta zuba min al'adami daga ɗan adam a wairi ko da wani jinin da ya kwararo sosai kama an ji ma ɗan adam rauni ko ya asidan da sauransu ko ya yanki jini na zuba shi ma wannan jinin nashi mai jasa ne wannan ma akwai sabanin malam wato ba jinin a ba jinin mutum ba jinin dabba ma malamai jin sabani ne sai da umar lokacin da aka kashe shi da shi ne sallah ko ba ganin ba jini na zuba sosai gare shi shi ya jike mai jiki amma da shi ne sallah saboda haka kenan yana daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka ce jini ba na jisa ba komai yawan shi baya da wata iyaka in cikin shi ma kake lallafai duk ko ina jikinka jini ne ba cikin na jisa kake ba waɗansu kuma suka ce a jinin da yake kwararowa kamar yadda nan malam ya waɗi na jisa ne to haka ne a wurin waɗansu malamai au ghairihi ko kuma daga wani ɗan adam wal qai'ul mutaghayyiru haka ma amai wanda ya canza an halati ta'ami daga halin abinci ma'ana mutum ya yi amai mutum ya ci abinci ya ci shinkawa amma da ya yi amai wani abu sai ya ci wanda ba shinkawa ba kun gane to wannan abin shi ma na kisa kenan ya karya ma wannan ke amma inda za ka yi amayo abin da ka ci daidai da daidai ya fito to ba ka amayo na kisa ba ka amayo abin mai tsarki wal muskiru haka ma abin da ke sa maye abin da ke sa tangadi shi ma menene kalkamri kamar giya kamar sugudayi kamar mi kamar shalisha wata ai shalisha tana kara hankali to duka wannan najasa ne a wurin waɗansu malam tiramol tiramol yana su bai samu aiki sai dai sai dai kaɗi ma hankali ka rasa amma bai za ka san gari ai sai dai samu ka zaki ka zan kishin kalli da jikin bai sa mutum ya ta mashin gauri yanayi yana ita ita tafiya amma mutum zai yi aikin da za a fi nan
yayin da kamar ministan sa zai tuna shi babu su zai kuma shaka shi zai shaka ko kuma yi kuma kai shawo
wannan ai ya kai ya kai intaha kaga mutum na sunan mazo da gwalalo shaye shaye shi ya kai inda yake su shalija su madara duk ya wuce su alaikum salam da kashin kanangaru wato ita kan ta giya malamai an sun sabani sun kuru gulmaran mun karanta cewa malamai sun sabani giya na gisa cewa saboda akwai bambanci wani abu wanda aka haramta ya ba shi da zai zama to na gisa ba da abin da aka ce haramun bane za a zama to na gisa amma da abin da aka ce na gisa ne haramun ba ka ita kanta giya malamai sun ce sun kawo dalilai da yawa waɗanda waɗanda suka ce ba na gisa ba ce sun yi dalilai masu kai amma haramun ce am kamar misali shi ne wanda wannan da mace ya shaka ai halin ne ko to sai ya shaka shi kuma sai can na sarauta da gangan shafi hankali ya zama tona da ba inda gangan dama dan ya fita daga cikin hayi su su shafi su ya zama tona da ba wasu na kuma haramun na kuma haramun ya koma haramun gari saboda ya yi amfani da shi ba hanya hannu to su annabawa annabawa ne bar tona tona mutum yin karatu ya su annabawa girma masu ake ko malamai suka zo nan tsayawa ce الله أعلم والمني هكا ما مني وهو من الرجل شي مني لا نمجي ماء أبيض رواني فريكل سخين من كبد بمثلثة دميته أكل ita ce masallata mai ginan sa'un sahi ana waɗe shi da masallata da sa'un ai ghalibun kabri gare shi ya tadaffaku yana tunkudo juna inda kuruji ko fi kuruji a cikin hitawar shi wani na tunkudo wani ɗas shi ne tadaffak ya suruji min ma'in dafiq yana hitawa daga ruwa mai tunkudo juna ra'ihatuhu warin shi ka ra'ihati fali kamar warin ɗan dabino ne بالعين بعين طلي أو الحاء كوكما كتي الطلحي هو الطلحي بعين كوكما الطلحي بحاء ثم ليش أنا ولا مكان المهملتين ودن دباس تدوه ودن دعك برس هكذا نبا تدوه عين بغين با حاء بخاء با وقريب من رائحة العجين كما ينا كسجا قمشن واتو قلوه kullu ake cewa ko kwababban gari garin da aka kwaba mai kenan kullu za ce mai ko kwababban gari to wa idza yabisa to idan kuma shi mani ya bushe kana kara'ihatil bayt sai zaman to kamar warin kwai in yana danye ne yake kamar warin dan dabino amma kuma in ya bushe zai koma kamar warin wai shi ne yace wa idza yabisa in ya bushe kana sai zamanto kara'ihatil baybi kamar warin kwai wa min al mar'ati shi kuma mani daga kiyamar ce ma'un asfar ruwa ne fatsi masara masara raqiqun siririn ruwa ne bai da kamri kalai kalai yake walwadi shi kuma alwadi bidalin muhmalatin da dalwar da take ita ma ba a mata da ba ta da dubu wa filiya a cikin yadin nan ta alwadi ya ta karshe wadiyu wajhala akwai fuska guda biyu at-tashdidu wa takhfif akwai tsanantawa akwai sauƙaƙawa a ce yaya kenan a ce alwadiyu da kuma mi alwadiyu alwadiyu da alwadiyu wane ya fi sauki alwadiyu ya fi sauki ko wadi ya yi alwadiyu alwadiyu dukkan suna da sauki wa huwa ma'un abyad shi ma ruwa ne fari sahirun mai kabri ya kuruje yana hitowa galiban mahi yawa yana hitowa aqibal bawli bayan bawli wal madiyu shi kuma madiyu bi kasri zalil mu'jama da kasra ta zal wadda aka madugo guda daya ma'un abyad ruwa ne fari kan rafiqun siririn ruwa ne baya da kabri ya kuruje yana hitowa inda lazzati a wurin jin daɗi lokacin da mutum ya ji daɗin sha'awa to lokacin nan wannan ruwan da ake cewa mazi yake ita ko mazi bil in'abu da in'ab menene in'ab me in'ab yawa al'auran ɗa namiji da taki da meke gane ya fassara shi ai kiyamar zaka tashin al'auran ɗa namiji inda mula'abati wurin wasa da juna lokacin da ɗaya namiji ke wasa da ɗiyamaci to a lokacin nan mazi yake fitowa awi tazka ko kuma wurin tunanin ɗiyamaci in kana tunaninta wato al'auranka ta tashi to lokacin nan akwai ruwan da zai biyo bayan yake ce ma almajdu bi fathi da fata da ta at-tazkar ba tizkar ba at-tazkar ai at-tafakkur shine tunani wa ramadun najisi haka ma tukan najasa tuka tuka ta najasa jaki ne ko kuma misali in yana da kare ba suna kone kare ba su fabbace shi ba akwai tuka ba kenan wannan tuka ta zama duniya an zama tona gasa in suka talla ya garwaye da shi da da shi da gawayi da wuta ba rataye shi suka yi ba suka talla ya cikin wuta kasa to wannan toka ita ma na gasa ce ko kuma aka tattaro abin nan kashin mutane aka tare su guda aka kunna musu wuta to tokar su na gasa ce ya zama wajibi ga musulmi ya kaurace mata wa dukhanuhu najisun haka ma hayakin najasa shi ma najasa kun gane hayakin da aka kunna ma najasa wata hayakin da ke tashi in ya same ka to shi kenan ya sanya ma najasa da wallahu alam wannan shine karshen karatun da muka yi yau insha Allah inda muka wani dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan sanin inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala